ka kuma ka ketare eh eh eh ya fauji asirin rumi na tal kutubu Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. عن ألقمة عن ابن مسعود الحسن وولد القاسم عن أبيه عن عائشة وكان قوم ذو فتن تسعة وكان قوم ذو أتي a tsaya ka a ce za a yi hukunci ne matanin ga wani matani ko wani isnadi da cewa wannan matanin ya fi kowane matanin inganci kowannen isnadin ya fi kowane isnadi inganci abbas haka din shi ya fi zamowa katarta walwaka kusur mubtada ne abbas din da na karshe shi ne labarin mubtada amma an samu wasu malamai da a wannan waje suka ce za su yi hukunci an samu wasu malamai da suka ce a ai akwai isnadin da za a ɗauka ko matanin da za a ɗauka a ce ya fi kowane isnadi ko kowane matani inganci sai aka samu saɓani tsakaninsu in wannan ya ce ai ga isnadin da ya fi kowanne sai wani ya ce a'a ai ga wanda ya fi kowanne an samu zantuka a nan fiye da goma an sanya wa'annan zantutukan a littattafai in ka duba littattafai in za ka ga wa'annan zantutukan da aka faɗa game da asahul asali akwai wa'anda suka tafi akan cewa isnadin da yake ya fi kowanne inganci ya fi kowanne katarka shine hadisin da imamu malik ya ruwaito da wato imamu malik shugaban masara ne masarar nan daga malaminsa nafi'u nafi'u wato adawi wanda wasu sun ce sunan mahaifinsa hormuzu asali dai shi bawa ne na abdullahi umara ya ɗanta shi kuma shi wannan nafi'u ɗin ba shi ne nafi'u malamin kira'a ba shi wannan nafi'u ɗin wasu sun ce yau fati hijira ta ɗari da sha bakwai wasu kuma sun ce hijira ta ɗari da ishirin yawa fati shi ya sa ya riga malamin kira'a wa fati da ƴar tazara tsakanin su tunda shi malamin kira'a na fi mai kira'a an gabu kan cewa yi wa fati ɗari da sittin da tara shi ya sa wannan ko an ce yi wa fati ɗari da ishirin ne har tsakanin su wajen shekara hamsin ba ɗaya to wasu ka ce hadisin da maliku ya karɓa daga wannan nafi'u ɗin an sayyidi shi kuma ya zamo ya karɓa wajen mai gidansa shi ne Abdullahi ibn Umara wato mai gidansa wanda ya yanta shi Abdullahi ibn Umara Abdullahi dan Sayyidina Umar halifa na biyu wanda shi Abdullahi ibn Umara an haife shi bayan ba da aike ga manzo sallallahu alaihi wasallama ba da dadewa ba a cikin musulunci shi Abdullahi ibn Umara aka haife shi kuma ya yi hijira tare da mahaifinsa da aka zo ranar yakin Uhud manzo Allah ya ce shekarunsa ba su kai ba ba za a da shi ba sai a sanar da Allah yana sha kuɗi ne daidai to a shi yasa kenan kaga daga wannan za mu gano kenan kamar an haife shi farkon zuwan aike ga manzo da shekara biyu inda bayan nan aka zauna sha ɗaya a makka kuma aka zo madina sai da a shekara ta uku aka fita yakin uhudu a sannan kuma yana da shekara goma sha hudu a shekara ne zuwa da aka fita yakin ganuwa wannan an je da shi don ya kai sha biyar shi yasa an ɗauka a matsayin ya balaga ya wato ya balaga ya da shi aka yakin ganuwa da shi aka yi bai aturi ruwa ne an ce ya rawaito hadisai dubu biyu da ɗari shida da talatin a cikin hadisan nan nasa dubu biyu da ɗari shida da talatin buhari da musulun sun fitar ɗari biyu da tamanin wanda a gaba ɗaya su biyun gaba ɗaya su su ruwaito ɗari da sittin da takwas a ciki buhari shi kaɗai ya ruwaito tamanin da ɗaya muslim shi kaɗai ya ruwaito talatin da ɗaya shine gaba ɗaya suka zamo ɗari biyu da tamanin wato an ce shi yau fati farkon hijira ta saba'in da hudu sannan yana da shekaru tamanin da hudu to wato wannan ƙaunin shi ne abin da buhari ya zaɓa yadda hakim ya ruwaito daga gare shi ya ce ai isnadi gaba ɗaya ba wanda ya kai ingancin a ce maliku daga nafi daga abdullahi umar haka ma kuma habibul bagadadi ya ruwaito daga wato daga yahaya ibn bukair yahaya ibn bukair yake cewa da abu zur'atar razi ai hadisi ba wanda za ka ruwaito daga wancan daga wancan ba ai ka ce maliku ya mana hadisi daga nafi'u daga abdullahi umar ai wannan shine hadisi wannan kam shine hadisi to wazira malik shafi'i wasu malaman suka ce to tun da a cikin baki ɗaya wanda suka yi ruwaya daga imamu malik ana ganin ba wanda ya kai kamar shafi to ashe hadisin da shafi'i ya karba daga imam malik sai ya zamo ya kuma shi maliku ya karba daga nafi'u nafi'u kuma ya karba daga abdullahi umar abdullahi umar daga manzo sai a ce ya fi kowanne sai a ce kenan ya fi kowanne ba sai kuma wasu suka ce to an tun da yake a cikin baki sai wanda suka ruwa daga shafi ba kamar imam ahmad ahmad ibn hanbali dan yana faɗa na fita daga bagadada shi imami shafi alhali babban wani a bagadada ba wanda yake ya fi ilimi ya fi fahimta ya fi ganewa kamar ahmadu kamar ahmadu to a to wasu suka ce ashe mafi ɗaukaka isnadai shine hadisin da imam ahmad ya karba wanda shi imam ahmad ya fati dari biyu da arba'in da ɗaya an haife shi dari da sittin da hudu ya fati dari biyu da arba'in da ɗaya wato yana da shekaru saba'in da bakwai ya karba daga imami shafi muhammad ibn idris shafi wanda shi an haife shi dari da hamsin ya fati mai can da hudu wato yana da hamsin da hudu kenan shi yasa shi a haihuwa ya girmi imam ahmad da shekaru goma sha hudu ne kawai amma kuma ya riga Imam ahmad wafati da wajen shekaru talatin da bakwai a shi imami shafi to to wannan wasu suka ce shi ya fi kowanne ɗaukaka kenan to a wasu kuma suka ce aiki sinadin da ya fi kowanne ɗaukaka shine hadisin da ibn shahadin zuhuri wato muhammad ibn muslim ibn ubaidullah ibn abdullah ibn shahadin ya karɓa. Shi ibn shaharin hadisansa sun kai wajen ɗari biyu, dubu biyu, hadisansa sun kai wajen dubu biyu. Ibn shaharin yake faɗa tun da nake ban taɓa sa wani abu a zuciyata na manta shi ba. Kun karatu ne ko ne ne nasa a zuciyata to ban taɓa neman sa a ce wai na rasa shi ba. Shi ibn shaharin ya wafati ɗari da ishirin da hudu, ɗari da ishirin da hudu. To, idan ya karba daga Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib wato Aliyu da ake wa lakabi da Zainul Abidina Zainul Abidina wanda shi yau fati hijira ta 90 da biyu hijira ta 90 da biyu to ya zamo kuma shi ya karba daga mahaifinsa shine Husainu ya zamo ya karba wajen sayidina Husainu jikan annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya shahada ranar Ashura shekara ta sittin da ɗaya daga hijira. Shi kuma ya zamo ya karɓa daga kakansa wato kakan alifin shi ne sayidina Ali radiyallahu ta'ala ya zamo sayidina Husainu ya karɓa hadisin wajen mahaifinsa shine sayyidina Ali wanda shi sayyidina Ali hadisan da aka ruwaito nasa sun kai ɗari biyar da tamanin da shida ɗari biyar da tamanin da shida a ciki Buhari da Musulun sun ruwaito guda ishirin gaba ɗayansu Buhari shi kaɗai ya ruwaito tara Musulun kuma shi kaɗai ya ruwaito goma sha biyar shi ya yi shahada wato daren sha bakwai ga watan Ramadan daren Juma'a wasu kuma suka ce wato an sare shi ne daren juma'ar amma bai cika ba sai daren lahadi sha tara ga watan ramadan shekara ta arba'in to wato nan da yake an ajihi wato ya bi ɗaya lugar wadda take shi ne aiwa waɗannan sunayen guda biyar ko guda shida li'irabi da wasali ba li'irabi da harafi ba yadda can ibn malik yake cewa wa kasaru ha min nakasihin na ashharu a musu li'irabi a matsayin sunaye makasurai ya fi shura daga a ce za a yi musu li'irabi a matsayin sunaye wa wato wanda za a yi musu li'irabi da wasali to an autalim wato wannan kaunin abdulrazak sanani shi ya tafi a kansa da kuma abubakar ibn abi shaybata wato duk su biyan wanda kowannen su kuma yana da littafi musanna to sun tafi akan cewa a ce ibn shahabin an ali zaini abijina an husaini an ali ibn abi dalibin ya fi kowane isnadi daukaka ya fi kowane isnadi inganci autalim wasu kuma suka ce a'a isnadin da ya fi kowanne shine hadisin da Salim ibn Abdullah ibn Umar ya karba wato daya daga cikin manyan malamai bakwai na Madina a bisa wani kaulin a bisa wani kaulin wanda shi a zancen da ya fi inganci an ce yawa fati hijira ta ɗari da shida yawa fati hijira ta ɗari da shida to ya zamo ya karba daga wajen wanda yake mai yawan fahimta mai yawan ɗaukaka shine wato mahaifinsa Abdullahi ibn Umara. To hadisin da Salim ya ruwaito daga Abdullahi ibn Umara suka ce a yafi kowanne wannan sinadi ya fi kowanne. Haka aka karbo daga Imam Ahmad da kuma Isaac ibn Rahawaihi. Wasu kuma suka ce a ai sinadin da yake ya fi kowanne shine hadisin da aka karbo daga Ubaidullah ibn Abdullahi ibn Usman ibn Mas'ud. wato jikan ɗan uwan Abdullahi Mas'udin. Shi Abdullahi Mas'udin yana da ɗan uwa mai suna Utubatu. Shi Utubatu din nan da ya haifi ɗa sai sa wa ɗan sunan ɗan uwansa Abdullahi. Shi kuma Abdullahi din nan ya haifi ɗa shine Ubaidullahi. Shi Ubaidullahi din nan yana cikin fuqaha usabatu na Madina wanda shi ya wafata ya hijira ta casa'in da hudu. To ya wafata ya hijira ta casa'in da hudu. ya zama ya karɓa daga wanda yake malamin jama'a malami na jama'a gaba ɗaya waye shi shi ne Allah na asasin wanda annabi ya masa addu'a da cewa Allah ya sa ya zamo malamin mai fahimtar addini wato shi Allah na asasin wato ya ruwaito hadisai dubu da ɗari shida da casa'in da shida dubu da ɗari shida da casa'in da shida a cikin buhari da musulun sun ruwaito saba'in da biyar gaba ɗayansu. Buhari shi kaɗai ya ruwaito ishirin da takwas, Muslim kuma ya ruwaito arba'in da tara. Shi Abdullahi Abbasin yau fati a ɗa'ifa shekara ta sittin da takwas daga hijira. Shi yasa wato shi ne na biyu a abadi na arba'u a wajen wafati. Abdullahi Abdullahi Al'asi ya fara wafati sittin da biyar. Abdullahi Abbasin ya wafati sittin da takwas. Ranar da shekara biyar Abdullahi Zubairu aka kashe shi wato karshe a shekara saba'in da uku bayan nan kuma shekara ɗaya ba ma ta cika shekara ba amma dai farkon shekara ta saba'in da hudu Abdullahi Umar ya mutu. To a ce shi kuma Abdullahi Abbasin ya karbo hadisin daga Sayyidina Umar. Ya karbo hadisin daga Sayyidina Umar ɗaya daga cikin manyan hadisofi. wanda shi hadisan da ya ruwaito sun kai ɗari biyar da talatin da tara a ciki buhari da musulun sun ruwaito goma gaba ɗaya buhari shi kaɗai ya ruwaito tara musulun shi kaɗai ya ruwaito sha biyar sai da na'umar ya shahada ƙarshen shekara ta ishirin da uku to to a to dan daga wanda yake fitacce wanda yake mai hankali na ɗauke su